يكرمنا بالقرآن وجعله ربيع لقلوب أهل البصائر والعرفان والصلاة والسلام على من حث على تعلمه وتعليمه والتفكير فيه وتسليمه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna farin ciki da jinjinawa da godiya na musamman da Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu damar haduwa a wannan wuri masallaci na Osman bin Affan da yake wannan unguwa ta menene suna unguwa da kwaraka na masallacin Abdulrahman bin Auf na'am afwan eh kuma muna goda yan uwa wanda suka halarci wannan wuri don sauraron wannan muhadara mai tsada na ɗaya daga cikin manya-manyan malumanmu matasa wanda suke yaji wurin ba da gudunmawa ga addinin musulunci ta kafafe daban-daban na farko dai yau ashirin da watan takwas wanda wata daga shi sai ramadan sha'aban ko shekara ta 1447 wanda ya daidai da takwas kuma da watan biyu fevrier shekara na 2026 babban malaminmu dr kabir yunus wanda zai gabatar da wannan muhadara game da tarbar ramadan zai bayani dai game da tamikin unwanikin na ce muku malam yana daga cikin wanda suke ba da gudunmawa game da tafiyar da wannan addinin musulunci ta hanyoyi daban-daban na farko malam dai formatar ne a can university abdu mumini bangaren l'allemagne l'association des étudiants musulmans du niger wannan ya jima yana cikin ba da gudunmawa game da matasa wurin ba su karanta da su ababen da zai amfanar da su rayuwarsu ta nan duniya da ta kiyama kuma yana karanta suwa da a university wanda ya zamanto university islamic na bangaren mata nan wanda akwai fakilce daban-daban yanzu in za ka yana karanta da kilcir islamic al-thaqafa al-islamiyya kuma malam yana karanta suwa dai hailo a jami'at tadamun university na tadamun malam dan jami'a ne na sai wanda ta saba daman da renar tareni zaratan malamai wanda kowa yana ji kuma kowa yana gani malam dai alhamdulillah inda ya fara za ku ji shi kowane ne a can in ba ka ce ba mufakkir mufakkir al'umma ba kowa bai san shi menene mufakkir shine a penseur wanda yake da tunani zurfin tunani contemplateur wani wurin ana faɗa kana kenan lezo fikir irin wani wanda suke da tunani zurfin tunani kan duk abin da mutum zai sai ya sa tunaninsu sosai a fa'inci ababe da gaskiya amma dai malam ba tare da bata lokaci ba dr yunus falya tafaddal mashkuran mu'azzazan za ku ji abin da nake gaya muku inda gaskiya ne in kuma ina yi ne don wasa ko kuma kuma mine ne za ku ji
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya marasa misali sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wadda da kaddarawarsa da ganin damarsa da ikonsa ya ba mu damar halittar wannan wuri a wannan majalisi a wannan masallaci mai albarka na abdurrahman bin auf a wannan unguwa mai albarka ta kwara kano a gulguje kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar duk da ya haɗe wasu abubuwa da yawa wanda duk abin da za a ce bisa gare mu ba ta wuce mu ce ba dai har yanzu mu ɗaliban ilimi ne kuma muna ci gaba da neman ilimi wanda muke fatan Allah subhanahu ta'ala ya yi mu cikawa a kai da kuma amfana da amfanar da al'umma da ɗan ƙaramin sani wanda Allah zai ba ya ba bawunci wanda da irin abin da Allah zai ba bawa na sani abu ne wanda bai taka karya karya ba kamar da Allah subhanahu ta'ala yake faɗi cikin ayoyi da yawa wa fawqa kulli zi ilmin alim wa ma utitu min al-ilmi illa illa qalila kenan duka wannan aqallu min al-qalil kin ne wanda Allah subhanahu ta'ala yake arzika bayu da shi maudu'in kamar da aka sanar na wannan zama shine shi shaharar ramadan kin shaharar ramadan ramadan shaharar siyamin wa ghana'im li ahli al'azaim watan ramadan wata ne na azumi da kuma ganimomi da gara shi ga mutane ma'abuta azama ga duk wani wanda ke da himma da azama da ƙwazo da ƙoƙari na yaga ya tara guzuri wanda zai raka shi a ƙabarinsa wanda zai tashi a hilin kiyama ya ci kamin shiga aljanna to da su ake cikin wannan muhadara kenan ramadan wata ne na azumi da gara baso shi ko da ganimomi gawa ga masu azama da ƙoƙari da jajircewa saboda akwai wanda ramadan zai zo ya tarro su yadda ya tarro su ya tayyabar su haka kenan don haka mutum ba zai shiga ba ciki idan ya zama ba ya cikin masu himmai masu ƙwazon masu azamai wanda za su ƙoƙari su ribanci ita wannan garaɓasa ta wannan wata mai albarka wanda nan da kwana goma ko kwana tara muke fatan Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana shi a cikin ƙoshin lafiya kuma ya ba mu ikon yin azumin to a gurguje wannan maudu'i bisa kan watan ramadan da azumin da ke cikin shi maudu'i ne in za a yin shi tsawon wata guda kin to har ramadan ya kama ya ƙare ba za a iya ƙarar da abubuwan da suka ratayi shi wannan azumi ba yadda alkur'ani ya fassala haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin a aikace a faɗe a cikin sunna shi yadda malamai suka jajirce magabata suka yi rubuce-rubuce suka tara duk wani wasu nasoshi wasu hadisai da duk wani asari na magabata bisa kan shi wannan wata na ramadan wanda yake kumshe da shi wannan azumi wanda shi wannan azumi shishike ne cikin shika-shikan addinin musulunci guda biyar da muka sani to don haka magana bisa gare shi kamar za ka magana ne bisa kan ɓangare guda cikin ɓangarori guda biyar na addini to in aka ce haka kenan ka gani ba wai muhadara ba wagga guda ko biyu ko uku za a iya isar da wannan sai dai a gurgurguje a dunkule abubuwan da ta kamata a yi ma juna tuni muna jin su ga radio ga tiye daga talabijin ga yanzu ga suna wanga bisa rezo sosai wanga shabakata tawasul ijtima'i wanga hanyoyin sadarwa na zamani ga sunan kenan da hakan ga karatu ne mai yawa mai hwaɗi sai dai mai kokari za mu cinta kanun labarun da kanun alƙalumman shi wannan bayani da za mu yi biskan ramadan wanda da ni da ku gaba ɗai kinan abinda muke so mu gane shi ne mun ce ramadan sannan aka ce watan azumi da ganimomi gami ga ma'abuta ga ma'abuta mai azama himma da ƙwazo da jajircewa da naci maudu yana da bangare hudu ko to sai mai sama musulunci ma gaba ɗaya bangare hudu gare shi musulunci yana da bangare hudu kamar yadda muke sha hudi cikin muhadara cikin muhadaru daban-daban tunda yana tare da abokai na ɗaliban ilimi da malamai na da sauran duk wani wanda muke nan zaune da shi cewa duk lokacin da ake magana bisa musulunci mu yi ƙoƙarin balantana wanda ke neman ilimi mu yi ƙoƙarin hasaso wani ɓangare ne a cikin musulunci ake tattauna bisa gare shi sai abin ya zo mana da sauƙi sai mu maido hankalinmu a wannan fanni sai mu gano me ake so da inda ake maganar musulunci ka riƙe abubuwa guda hudu ɗayan hudu ne ake magana duk abin da za a ce maka cikin musulunci abu ɗayan hudu ne bangare na harko shine za a maka magana biskan abin da aka ce ma alaqaid aqidu aqida ta musulunci kenan imani abin da shahi imani kenan aka tai gaba a ce tauhidi a tai gaba duk abin da shahi imani da shika-shikan shi guda shidda da duk abin da ya tattaro a bisa kan abu na kuduri na zuci na imani na aqida wanda musulunci ya kawo to wanga shine bangare na harko bangare na biyu shine musulunci yana maka bayani bisa kan al'ibadat ibadu na aiki mun gane ko bangare na uku musulunci na maka magana bisa kan mu'amala mun gane ko mu'amala cuɗe ni in cuɗe ka sannan bangare na hudu musulunci na maka magana bisa kan ladubba na yadda za ka tahiya da wannan abubuwan guda uku ladubba a cikin tafiyar da rayuwarka kai kadai kai da jama'a ko kuma alaka ta tsakaninka da ubangiji to musulunci wanga abubuwan guda hudu yake magana bisa gare shi to wannan maudu'i namu sai mu ga ina za mu aza shi muna magana ne biskar ramadan ko shi kuma ramadan yana cikin mi ibadu ko kenan ya shiga bangare na nawa bangare na addini na biyu yawa saboda bangaren ga na addini na biyu bangare na harko ya kumshi abubuwa guda shida su ne shika-shikan imani guda shida imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzannin Allah da wa da kiyama da imani da kadara ko yawwa ba nan muke ba yau sai mu zo ɓangare na bi wanda ayyuka ne na ibada na aikace ai don haka muka ce ga masu ƙoƙari da himma da ƙwazo saboda abu ne aiki ne na aikace ba ƙudiri ba ne kaɗai a yanzu na aiki ne yana buƙatar himmar da azama da ƙwazo to wanga ɓangaren na musulunci yana muka magana ne bisa abubuwa guda biyar sima da wanga ɓangaren na bi kenan duk abin da za a tamna bai hita shi ne tsarki a tsahara shi ne ita sannan sallai sannan azumi zakka aikin hajji wanga abin ka rike su guda biyar duk abin da aka ce ma ibada ta gabbai ta aikace a musulunci ba ta hita daga wanga abubuwan guda biyar mun gane ko to a nan muke yau saboda shi azumin kenan yana cikin wanga bangare na ibadu na aikace na ibadu na aikace saboda azumi ne kenan shi ne shika-shikan musulunci guda biyar da aka ce nan mun samu hudu gudan shi ya koma can wurin bangare guda cikin wancan shika-shikan imani saboda shahada a shahadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan tana can cikin imani ne ko kenan da haka nan sai ka ji baka ji ta ba saboda tana nan wanga bangaren na harko yanzu sai nan kan raga su shike hudu na musulunci sai ka ƙara tsarki saboda ba a sallah sai da tsarki azumi ma mata ba su yi shi sai da sai da tsarki kai ma in ka tashi da janaba in mutum yana azumi mun gane ko don haka yana daga cikin abin nan janaba ba ta kare maka azumi matukar ta harka hanyar maholki ne amma idan ya zama da rana ne fa mutum ya yi ganganci to ka gani haka fara musulunci ya azami shi saboda mi tana bukata yana bukata shi matsar yana bukata tsarki zakka tsarki ne na dukiya hajji sai an yi wanka ka ake fara ko ba gaba kuma mace in tana al'ada ba ta dawafi to ka gani duka shi yasa tsarki sai shi shigo gaba to yanzu mu dawo biskar ramadan wanda shi kuma tsarki ne shi ma mi na gabbai da game da gangan jiki tsarki kuma na lahiyarka to in ana butun azumi mun ji abubuwa hudu hudu maudu'in mu ya kumshi abubuwa guda hudu musulunci ya kumso abubuwa guda guda hudu muna cikin kashi na biyu yanzu shi kuma azumin shi ma in muna so mu fahimci duk abin da ya rata ga azumi muna bukata abubuwa guda hudu ruba'iyat ne zamu tare su yau muna bukata abubuwa guda guda hudu abu na harko shi azumin menene azumi mun rike abu na biyu wa ake ma'azumi abu na uku wa yake azumi mun gane abu na hudu yaya ake azumi shi ne wanga hudun ka kawo mini na biyar nice muhadara tare da zamu karatu abin nan menene azumi wa ake ma azumi wa ke azumi yaya ake azumi mun gane ko to uwan ga abubuwan guda hudu idan muka gani su a gurguje sai mu lullube su yanzu da garaba soshi da ganimomin na to bancin an yi an samu uwan ga abubuwan guda hudu to wani romo wace falala wace wani tanadi da ganima daga rabasa Allah ya aje ma mai azumi tunda kai kai naka ko to shi ubangiji da kai yi ma azumin me ya tanadan maka na na na, tukuici na sakamako na garabasa da ganimar da muka ce a cikin a cikin maudu'in namu dalilin wannan aiki da kai to uwan ga abubuwan su muke so kenan kowa ya rike abu na harko menene azumi shi azumi bayanin menene azumi malamai sun riga sun gama mana wannan bayani abinda ya rage mamu mu mu je mu ɗauki littattafai mu karanta mu je makaranta a karantar da mu saboda abin duka ayar da Allah subhanahu wataala ayoyin da Allah subhanahu wataala sauko na azumi da hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar ya aikace a aikace a karance a hwade a takarirance ayi gaban shi ya tabbatar su ne za su fassara mana menene azumi to a kalkashin wannan sai malamai suka dauko ma'ana azumi yadda zamu gane shi a takaice a kalkashin nasoshi na hadisan da ayoyin sai mu bude da hada Allah madaukakin sarki ta azumin saboda mun tashi shike ne ko kenan muna cikin menene azumi cikin wanga kason na farko menene azumi zamu ganin ta'arifin na azumi sannan hukuncin na azumi mun gane ko tarifin azumi da hukuncin azumi da yaushe aka farlanta azumin tarihin saukar azumin wanga abubuwan guda uku a cikin gaba ta harko azumi a cikin harshen larabci aka ce azumi shine al-imsak as-siyam ko as-sawm kenan in aka ce as-sawm ko as-siyam shine kamewa to a larabci aka ce azumi ko ka ko kamewa baka magana azumi ne kai kai kai zaman ka baka balaguro azumi ne mun gane ko ka kicin abincin azumi ne ka kisha azumi ne ka ki ka rage idanunka baka ganin komi azumi ne ka rage kunnuwanka baka jin komi azumi ne kamar kamewa daga wani abu komi ne ne wanga shine azumi a cikin ma'ana sakakka ta harshen larabci tunda saumikin ko siyam kalma ce ta larabci mun gane ko kenan galibi aka ce saumikin yahi daukan ma'ana ga mai hwadi ta kamewa ga komi ne ne amma in aka ce siyam to a lokacin nan ya hirin jaya bisa kan azumin na shari'a yadda a wanda ake yi shi yasa Allah subhanahu wataala sai babbanta mana su a cikin Qur'ani ma'anar shi mai hwadi wanda koda ka kame ne daga magana Allah subhanahu wataala a cikin suratul Maryam sai lokacin da Maryam alaiha salam da ta samu ta hijirin ta Isa alaihi salam take jin tsoron abun kunya ko sai ya ce ki bar ni da su wa in matar yanna min albashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya kaga tace tana azumi alhali ba azumi bane take yi tunda da ya mai jogo ba ta azumi mun gane ko ita kuma ta aihu to wani azumi a'a falan ukallima alyawma insiya rishin magana wannan shine azumin nata a wannan kenan kaga sai Allah ce sauman tunan duk lokacin da aka kawo sauman yahirin jaya a bisa kan ma'ana ce gamamma to in aka ce siyam shi kuma ya daukan ma'anar ta shari'a ta azumin wanga da ake cikin ramadan ko kuma azumin nafila na sauran na cikin sauran watanni mun gane ko da haka Allah subhanahu wataala sai ya ce mana ya ayu lazina amanu kutiba alaikum siyam siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kenan yanzu kaga ga siyam kin da aka ce kenan shi ne na shari'a da aka shar'anta wanda ba wai kan magana ba a'a wanda yanzu shari'a ta ba shi wata ma'ana daban ya hito daga ma'anar shi ta larabci ya shigo ma'ana ta shari'a ta hukuncin shari'a kaga siyam galibi za ka ganin duka a cikin ƙur'ani siyamu siyamu ne ta zuwa siwon ga sauman kincan cikin wancan ne amma siyamu siyamu cikin kafara ka gani duka galibi ayoyin kafara siyamu suke zuwa kafara ta zihari ko kuma ta kashin wanda ya kashe mutum ba da gangan ba ma kana lil mu'mini an yaqtula mu'mina illa khata wa man qatala mu'mina khata fa tahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu kaga wanga can wa man lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain da aka ce ta wajen wajen diya da in ba wajen diya wajen kafara ko miskini ko kuma azumin wata bi jere-jere haka wanda ya zihari kaga shi ma aka ce masa ya mushare ne mutatabi'ai ne haka wanda ya rantsuwa aka ce yayin azumin kwana uku la yu'akizukum Allahu bil lagaw fi aymanikum walakin yu'akizukum aqattumul ayman fa kafaratu it'am ashrata masakin min awsati ma tut'imuna ahadikum aw kiswatum aw tahrir wa man lam yajid fasiyam salatata ayamin salat ayam zalika kafaratu ayman aimanikum idza halaftum hafazu aimanikum to ka gani siyam siyam saboda ma'ana ne na shari'a to sannan shi azumin a cikin harshen shari'a wanda ake muke magana wannan shine al-imsaku malamai suka ce shine kamewa al-imsaku anil akli wa shurb wal jima' wal lagaw min tulu'il fajr ila ghurubi shams bi niyyati ta'abbud kamewa daga ci ko sha da kuma duk wani zancen banza da wani kuma aikin banza lagau shi ne zancen banza sanniya mu in ji ku zan mun gane ku duk wani zancen banza dole sai an kame da mi saunan waljima da shaduwa da rana cikin wunin azumi tun daga ketowa alfijiri na biyu wanda ake sallah har ya zuwa har ya zuwa haɗuwar rana da niyyar mi ibada in ka wuni baka ci baka sha ba amma ba da niyyar ibada ba baka da ba ba azumi kai ba ka yi azumi a larabce amma a shari'ance ba ka yi azumi ba mun gane ko ko kuma kayan na turawa garab de fan eh eh suna ya- yaji- yajin ciki rishin ci abinci ko to garab de fan ne kai inda babu niyya ciki to shi yasa kenan wannan shine kenan azumi kamewa daga ci da sha da kusantar iyali da rana da kuma duk wani lagau ya sassan magana da tun daga hitowa alfijir har zuwa faduwar rana da niyyar mi bauta to wannan shine a gurguje ma'anar azumin kenan shi ma wannan tafsirin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara hiddo mana shi karara yace duk mallam ya da qaulaz zur wal amal bihi duk wanda bai bar magana uh, shaidun ƙarya ba da ƙad- da shaidun ƙarya ko kuma ƙarda kamzan kurege ko duk wani magana ya sassan magana to Allah bai buƙatar azumin shi ya ce ya sha ya himin sauƙi kenan don haka ya nuna mamu dole ne gaban gaba ɗaya ji da gani da halshe duka su ma sai an kame ba wai ciki kaɗai ne ke azumi ba a'a duka gabai ne kenan don haka da aka ce lagau kenan nan sai halshe ya shigo dama shi ne shugaban duk wani abu sai an kame shi sannan ji sannan gani duka gabai sai an kame kenan na mutum ya zo ya zamne gaban filim ya ce ya yara kursin jur- jurne ai akwai wanda zabarai zo ya yara kursin jurne to ka gani idanunka ba su yi azumi ba kuma wannan azumi ya ya ya tsaya abin nan babu wani rakursin jurne da zaka yi ba a- ana kall- kana kallon ta ne ga azumi amma abin da zaka kallo ya zama bai sa'a ma azumi ba mun gane ko abin da zaka kallo bai saba ma azumi ba bal zai kara maka wani abu ne sinadari na na tsoron Allah ko wani abu dai na unhwani ne wanda zai iya amma duk abin da zai saba ma azumi to kallon shi ko sauraron shi ko tahiya wajen shi to ko fadin shi duka ya shiga cikin lagawin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun gane ko to wannan shine a takaice abinda ake ce ma azumi azumin ga Allah subhanahu wataala ya yaushe aka farlanta shi an farlanta shi ne shekara ta biyu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta- ya hijira ya bar makka an je madina shekara ta biyu ta ba ta hijira kenan wanda za ta daidai da eh, shekara ta 600 da 24 nami na kalandar miladiya 624 aka farlanta azumi da kamin shi azumin ashura da azumin kwana uku ga, ga, ga, ga su ne ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya aka farlanta ramadan sai aka bar wancan sai ya zama nafila wanga ya zama farilla kenan wanga mu rike wanga shine tarihin tarihin yin farlanta azumi da Allah subhanahu wataala ya saukar da kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum a wannan shekarar ce kenan shekara ta biyu bayan hijira banci annabi sallallahu alaihi wasallam ya karike shekara sha uku a makka matsayin shi annabi kamun ya zama annabi ya shekara ar- arba'in daga shekara ta 570 zuwa shekara ta 610 aka ba shi annabta 610 ya cika 40 kalanda ta miladiya yanzu shekara ta 622 ya cira ta ya tahi madina shekara 632 Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi abunsa mu rike wannan dati ne na ma'aiki na na tarihin ma'aikin musalla alaihi wasallam dole ne mu harrace su kamar yadda muka harrace Fatiha mun gane ko yanzu hijira tana da shekara 1447 ko kenan ramadana yau yana da nawa kenan shekara 1445 farlanta shi ko mun gane ko farlanta shi da aka yi to wannan shine kenan a takaice to hukuncin ramadan mun ga da ja shi shike ne cikin shika-shikan musulunci kenan wajibi ne da aka Allah ce kutiba an farlanta muku kenan wajibi ne watan ramadan wa azumin watan ramadan ga duk wanda ya cika yanzu daga nan sai a taka birki a cikin kaso na ɗaya menene azumin mun gane ko gashi yanzu mun san meye azumin hukuncin shi yaushe aka farlan aka farlanta shi lokaci bai isa balantana a ce a kalkasuwa azumi azumi ya kasu kashi uku a gulguje dukkan azumu azumin da ake yi kashi uku ne babu na hudu in akwai shi ka gaya mini kashi uku ne dukkan malamai suka yi raskwana azumin da aka yi kala uku ne na harko shine azumi na wajibi wanga azumi na wajibi wanda tilas ne ba ka da zaɓi azumi na wajibi azumi na wajibi shi kuma kashi uku ne ramadan azumin watan ramadan da azumin azumin kafara azumin kafara da azumin abin da muke suna alkawali ko alwashi uwanga su ne uku wajibi ne wajibi ne uwanga uku na ramadan da na alwashi da na kafara na kafara shine azumin goge lahi karkare lahi wanda ya taka wata doka ta Allah wadda cikinta akwai punition ta ayi azumi to wannan azumin wajibi ne kamar kisa ba da gangan ba Allah subhanahu wataala da yace ma kan lil mu'minin an yaqtul mu'mina illa khata'a sai can cikin kafara yace mana siyam shahraini mutatabi'aini in bai yi bai samu yayi azumin wata bi kisa na accident accident ba wai accident ba wai dan mota ta bigi mutum ba ta accident ba shi bane accident a'a ba shi bane accident saboda akwai accident in ba da accident bane duk wanda ya shagiya ya kamce wani ba accident bane da gangan ne duk wanda yake accident de vitesse ya kamce wani ba accident bane da gangan ne wanda ya brillant fay optic fay rouge ya accident ba accident bane da gangan ne duk wanda motar shi tana da problem technique ba a revision ba kuma an ga ba a ba a balaguro da wannan mota an tana cikin wannan etan babu bi control technique yayi accident ba accident bane da gangan ne in in shi ya mutu ya kashi kanshi ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda kashi kanshi za a zaba shi da abin da kashi mu kanshi jahannama akwai mota ta jahannama ita ma mun gane ko to kenan wanga ya dai ka na accident ba accident bane a shari'a accident shine wanda ya zo kayi kokari baka cikin maye baka telephone baka ko duka duk abin da kayi respectan code na na conduit code na conduit wajibi ne kayi respectan shi bakin gwalgwadon ka sai accident ya zo to wannan shine accident amma in dai ka kana da wani lahi wanda dalilin shi aka accident to ba accident bane eh mu gane wannan to wannan shine sannan azumi na na kafara shine wanga ko kafarar rantsuwa azumi kwana uku wanda ya rantsuwa ce zai abu amma rantsuwa wanda ka kudurce ta gaskiya ita ce rantsuwa ake magana ba rantsuwa ba wanda ka saba ta al'ada ba rantsuwa ba irin ta kuzan kina ba zabar mai wallahi ai sukai wallahi ai subai wallahi wannan ba shi ba yau haka ce yayi kafara kullun sai yayi kafara kina saboda ce wannan ɗabi'a ce komi wallahi ba ni samai walla komi wallahi ne kenan wannan ba shi ake ni ba kamar wanda kai rantsuwa mun gane ko kai rantsuwa tsakaninka da Allah ba ni kaza ko za ni kaza sai ka saba shine ake gani shine ake magana mun gane ko shine ake magana to wanga azumin mu azumin shine ake na alƙawali kace ya Allah in na samu abu kaza to za ni azumin kwana uku ko hudu ko kaza to in ka yi wannan alwashi nan wajibi ne ko mutum ya mutu in an sani sai an rama mishi tun da kai ka ɗauki alwashi to on ga su ne azumi na wajibi ramadan kin da azumin ramadan da wannan da wannan sannan sai azumi na biyu shi ne azumi na mi na na nafila to su kuma wannan ga hasunan barjat duk wanda baka sani sai ku tilasta hawa suna da yawa to a gurguje yanzu mu hita da gaba gaba ta biyu wa ke azumi tunda mun ji menene azumi to yanzu wake azumi Allah subhanahu ta'ala ya kasa mutane gida uku musulmin duniya duk inda suke mutane duka 'yan adam mu dauko gaba dai azumi ya kasa su kashi uku mun gane ko karatun namu santez ne muke yi dan haka muke kawo muku wannan duka ɗan adam mai sunan ɗan adam ko kuma musulmi mu ɗauka musulmi a takaice musulmi sun kasu gida uku a babin azumi babu kashi na hudu kaso na horko su ne musulmin da wajibi ne cila da zai yi azumi bai da zaɓi bai da zaɓi kawai azumi zashi sannan kaso na biyu su ne musulmin da suke da uzuri na wucin gadi zai iya sha daga baya ya ramka kaso na uku su ne musulmin da suke da uzuri mai zarcewa wanda su ba su yi azumin kwata-kwata su sai aka ce su ciyar maimakon azumin to wanga su ne kaso uku na musulmi a baban azumi babu na hudu mu dawo kaso na harko su ne wanda tilas mai azumi sai mu ji in muna ciki mun gane ko wanda tilas ne su yi azumi ba su da zaɓi shi ne duk musulmi wanda ya wanda ya amsa sunan musulmi sharaɗi na ɗaya kenan duk wanda ya cika sharaɗi biyar in mace ce sai ta cika sharaɗi shidda sharaɗi na harko don da cika wani sharaɗin guda biyar na ɗai shi musulmi ne na biyu shi baligi ne na uku shi mai hankali ne na hudu lahiyar shiras na biyar bai cikin balaguro yana gida bai halin balaguro halin voyage ita mace sai ta karo ta karo guda shine ba ta cikin ba ta cikin halin al'adar ta ko kuma tana ba ta jinin biki ba ta cikin halin biki suna aifuwa ko kuma halin al'a jinin al'ada to ita ke da sharadi shidda kenan duk wani namiji wanda ya cika wanga sharadin biyar mun gane ko to azumi wajibi ne bai da zaɓi ina ga nan dai duka mun cika sosai nan kowa zai ɗauki rabon shi yanzu mun samu gudawan ga kan mu hita mu je wancan na biyu kaso na biyu a cikin wanga kason mun ji an ce baligi to su yara ya a azumin su yake a a yaro azumin shi yayi wanda ake koya musu azumi in yayi azumi yayi amma ladar ma'aifan shi ko wanda ya sa yake tarbiyyatar da shi ya aza shi wannan hanyar shi yake samu duk abin da yaro zai shi kan yake balaga ladar da sakamakon duk tana tare ga ma'aifan shi ko kuma wanda ke reni da shi a biskan wannan hanyar mun gane ko to azumin su yayi amma ba wajibi bane bai waje ba ba a gare shi shine bambancin mai hankali shi kuma sai in ya in ya dawo cikin hankalin shi shi ma bai cikin wannan to wannan shine a takaice kenan kaso na na farko yanzu sai kaso na biyu su ne wanda musulmin da ke da uzuri na wucin na wucin gadi to musulmin da suke da uzuri na wucin gadi wanda za su sha azumi daga ba su ramka na dai mara lahiya wanda rashin lahiyar ta zo ta komo ne rashin laya ce wadda ana iya warkewa ya haɗe ya yi efali ya haɗe amma ya sha yan kininuwan shi an mishi serum ko da ya dai haɗe ya rashin laya ko zahi ya bige shi ko wani estoma ta taso wannan da lokaci zuwa lokaci mun gane ko wadda ba ta hana azumi saboda akwai asomar da ba ta hana azumi akwai mahaukacin da baki hana ko to yanzu wannan rashin laya da passage wagga mun gane ko mai zuwa ta wuce saboda dama rashin ziyara ce take kawo kamar da wani sha'ir ya ce wa za'irati ka annabi ha haya go walaysa tazuru illa fi fi zalami mun gane ko dama zowa sallamo ma ne take to wanda rashin la ta sallamo mishi a cikin lokacin azumi ya take to zai ramka wannan azumi da haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun na yam to yanzu shi ɗan rashin lahiya sai ya shigo cikin wannan mun ji na ɗaya ko na biyu shi ne ita ce mace wadda take al'ada lokacin da al'ada ta zo a cikin azumi sai ta aji azumi daga baya ta ram ta ramka in wannan kwanakin sun wuce in azumi yan ya huta sai ta kilga wannan kwanaki da ta sha sai ta ramka na wucin gadi kenan dan balaguro wani kutun marid ala safarin yanzu dan balaguro shi dan balaguro lokacin da ke balaguro bai azumi in ya dawo ya miki suna sai ya ramka amma nan azumin balaguro shari'a ta kasa shi kashi uku mu rike mun gane ko shari'a ta kasa shi kashi uku dan nake bada wangale da dandis dan saboda abin ka rike shi shari'a ta kasa azumin dan balaguro gida uku yana iya in yana iya azumin in yana iya siporte cikin balaguranci ya yi azumin shi hadisai da yawa na manzo Allah sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam yayi balaguro yayi azumi sahabbai sun yi balaguro sun yi azumi in yana iyawa yayi azumin shi ba matsala bane na biyu bai a'a bai iyawa kun bai da muradi abin nan bai yin azumi cikin balaguro to dama Allah ce ya aje shikenan na uku shine ya ga kamar zai iya ya dauka ya tahi daga nyamai zai ta yi zandar ko zai ta yi maraɗi ya kai ƙwanni sai ya ji ashe baban zaba ne a balaguro mun gane ko to a wannan lokacin yana da damayya nan eskal na ƙwanni ya ɗan kewaya ya samu abin da ya samu mun gane ko to wannan duka shari'a ta zo da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya balaguro da shi da sabai da ya ga sun wahala har ma la'asar ta wucewa an kusa an kusa a sha ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce da ga mutane sun galabe ta ce a kawo a kawo ruwa aka ce ya rasulullahi rana ta kusa haduwa ya ce a bani ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ya ce mutane su sha su aje sallallahu alaihi wasallama kuma akwai lokacin da su yi balaguro duk su duka su yi azumi akwai kuma ana balaguron wasu sabbai na azumi wasu ba su yi kuma ba su wasu wani bai zargin wani sannan za ka wanda kuma akwai wanda kuma yana hakim bin hizam ya zo shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ni dan balaguro ne kuma yana azumi saboda kun sa ibnu sabil akwai fisidi voyage ko kaga direba direba shi dan hanya ne shi direba bai san wani abu in ba balaguro ba kinan shi dan maka bai mutum balaguro kamar ka abin nan ishi ne shi direba wannan shi ba a mishi mutum balaguro kinan su irin su asalan rayuwar su balaguro ce kinan su wannan azumi suke yi cikin balaguro to shi ma wanga ɗanka sai zo ce ya rasu ana azumi cikin balaguro annabi ya ce je kai azumin ka to kenan dan balaguro yana da zabi uku duk wanda yayi shari'a ta tabbatar mai da shi ko ba ka ba ayyumal ajlain qadaitu fala to shine kenan yana da yana da zabi to wannan shine a abinda shahi dan balaguro sai mu wuce shi kuma balaguron nan akwai masu zuwa su ce a yanzu balaguro cikin komfor bisu klimatize ko cikin jirgi ne ko cikin abin nan ko cikin muwan da transfer na annabi suleiman za ka yi wanda annabi suleiman allah sun ta'ala ba shi iska wali suleiman ri guduwa sharin warwa wa shahar ko ko da iska ne kai ma aka baka shi ke maka kana balaguro bisa iska balaguro balaguro ne in dai baka iya azumi to allah ya baka rukusar ka aje duka wani interpretation a comfort comfort ba comfort bane annabi sallallahu alaihi ce as-safar qid'atu min al min al azab balaguro wani yanki ne na azaba akwai abin nan comfort wani cikin biskil ma ti zanza amai zaka gane nayi ina comfort kina kinan ba harka comfort bace kamar a shari'a yan ta azabu saboda shi addini na duniya ne baki ɗaya wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas in ku kuna da bis kilmatizai to ƙauyen da babu bis kilmatizai ba su da kwaki na gare su da barakumi da abun gashi kenan addini ba na birni bane balle tana kai nan birni kana da comfort to shi ƙauye kenan da ka shari'a tana aza inilwa universal duk inda kake zaka akwai ta ba ruwanta da birnanci ba ruwanta da ƙauye ba ta a'a duk inda kake a matsayinka na musulmi na adam to kana iya kai adamtai ala situation shi ne kawai ake so kenan ba mutum comfort bane a jayin shi mun gane ko kuma bai da alaka da nisa balaguro bai da nisa ko gajarta ko kwanakin da za ka yi in balaguro naka zai canye mara madar in gaba ɗaya da gaba za ka ramkawa mun gane ko haka shari'a ta baka dama mun gane ko to wannan shine a takaice abin da ya shafa yanzu sai mu shiga kashi na biyu na uku kashi na biyu muke wanda masu uzurin wucin gadi to cikin muna da mara lahiya mai warkewa don ta zo ta ta yi ne sannan mace mai al'ada dan balagoro mun samu uku to yanzu nan akwai wasu mutu akwai biyu wanda akwai malamai suka sun wasu malamai sun aza suna wasu sun aza cikin kashi na uku mace mai ciki mai mai juna biyu da mai shayarwa suna cikin wannan wasu sun aza su cikin wannan abin nan miki suna cikin wannan baban na cewa kenan uzur wucin gadi ne tana sharawa ta aje ko tana da juna biyu daga baya ta ramka kenan nan mun samu biyar a biskan wani kauli saboda ɗalibai muna tare da ɗalibai ilimi mun gane ko yanzu sai mu shiga kaso na uku kaso na uku shi su ne wa wanda suke azumi wanda ba za su azumi wanda Allah ba su uzuri na dindindin suna da excuse permanent kamar su uzurin su na din na dindindin ne sai tadir ba su azumin walakin za su ci- za su za su mana za su bada fidiya suna ga kashi uku na musulmi nan za mu samu baba da cizo tsoho mun gane ko Ma- duk wanda yake ya- ya ya kai wata- wani shek- yanayi na shekaru dattawan da sun kai da cizawa tsofaffi gajiyayyu su ne na- na farsahun warko a nan na biyu wanda ke da rashin lahiya wadda ba shi iya azumi dalilinta mun gane can wacce rashin lahiya ba t- t- ana azumi mai tana wucewa ita kuma wagga rashin lahiya ba ta- bai iya azumi da ita duk wanda yake da dispense ta azumi kuma likitoci sun tabbatar da bai iya azumin to wannan ya shiga cikin wanga uzuri ya shiga cikin wanga kaso na uku wanda za su ciyar ba za su azumi ba mun gane ko saboda wanda kuma yana iya yin azumi ya je ya yanko tiken cewa bai iya azumi mun gane ko ya je aka ya kawo resulta na examen medico ya an ce mishi kaza an ce mishi kaza wannan abu ne za mu gani Allah subhanahu wataala karshe da rihi aya yace la'allakum tattaquna ce mana dan ku samu jin tsoron Allah to idan mutum ya laɓe bayan wani examen medical ya ce bai iyawa idan examen medical ɗin nan ya kare kai ga idanunmu to a ƙeshi Allah ba abin nan wa sun ruka da kuma abu innahu alimun bi zati sudur shi shi shi ya maka abin nan a faraji da sulqin wanda daga cikin take da estoma wanda take samun matsala baka abin nan mun gane ko kenan da kai da likitan da labon da duka abin da za a yi a binciko duka na Allah ne kar yake ganin ku ha? mun gane ko an ce bayar biya musulunta ya ce kar nake ganin ku mun gane ko to shi ne kenan wanga kenan sai na uku mun samu mutum nawa tsofo gajiyayyen da bai azumi sannan marar lahiya wadda rikin lahiya tana hana shi azumi ko kuma damar lahiya ba wa- bai- ba ta da alaka da azumi ba ba- ba ta da alaka da azumi amma rikin lahiya bai ta- abin nan eh, maladi chronic ce kamar rikin lahiya ce muzumin mai mar da muzumin kamar permanent rikin lahiya ce wadda shi kullum kai maladi ne kullum bai lahiya bai iya komi bai da wata attaka akwai irin wannan mutanen sannan akwai wanda shirshin la tashi azumi ne ta shahawa akwai wanda shirshin la tashi gaba ɗaya ne kawai bai da lahiya ko da yaushe ba wai azumi ba komi ma ne bai iyawa to dan haka to su uwan ga mutanen guda hudu mu hudu ne ko uku muka samu uku yanzu akwai biyu wanda su ma an aza su a can kashi na biyu yanzu kuma sun dawo nan a wajen ibn abbas da ibn umar mai shayarwa da mai juna biyu za su ciyar a maimakon ajiyewar da suka yi to wannan kinan abin da shahi kalkasuwar azumi masu abin nan kenan mun kare daga gabai ta biyu ko mun ga menene azumi sannan yanzu mun ga wa zai wa zai azumi mun ji musulmi sun kasu kashi uku a ba- a a hagen azumi wanda dole ya yi azumi bai da zaɓi mun ga suwa ne wanda kuma suna da uzuri na wucin gadi sannan akwai mai uzuri shi kuma na dindindin wanda zai ciyar a maimakon a maimakon abin nan to ya zai ciyar saboda tana yiwa nan akwai akwai- akwai wani wanda ke cikin wannan jama'a wanda ba su azumi ya zai ciyar shari'a ta tattara karatun nace muku a gurguje ne shari'a ta tattara hanyoyi na ciyarwa a ta- ta hanyar azumi kamar haka zai iya ciyarwa duk lokacin da aka sha ruwa ya fidda rabin mudu kama a ce rabin tiya ko kilo ɗaya da rabi inda kilo za a auna ya bada sadaka duk sahi Allah ta azumi ko kuma ya bada shi a ɗanya mudubi eh wannan budi- mud- mudubi ke na rabin tiya rabin sa'i mudu haka ka ciko ɗaya biyu hakan ga shi ne mudu wanda biyu za ka bada kenan rabin tiya in biska harkar tas ko tasa ko tiya ko mezir mun gane ko kenan in- in abu in za a lissa a kan tasa kenan zai bada tiya sha biyar ga wata guda in kuma kilo in an ɗauki cewa kilo ɗaya da rabi in an yi arondir kilo ɗaya da rabi a wata guda za ka samu kilo 45 mun gane ko kenan ka sayi shinkafa sankanta kilo shan- ki- kilo a- a- a- ko ɗan fensanka guda biyu ka jewa ma miskinai ka ƙare mun gane ko to wannan shine kenan kana iya bada shi a ɗanyen shi ana iya badawa a gaba ɗai ana iya badawa a duk kwana sannan ana iya bada shi a dahe a dahen shi ma a bada kwanan kunu ko kwanan tuwo ko ko duk wata fala dai ko kuma ka buɗa ma ɗan azumi baki da abin da zai ishe shi ya kwadda shi to duka wanga duka hanyoyi ne na kafara ko ka gayyato mutum talatin a yi musu liyafa gaba ɗaya su zamna su ci ko a musu kit kit kit wannan da ake cewa jm abin nan ko yan boko kit kit ko mun gane ko a yi shi a rarraba a basu mutum talatin kit talatin ka bada ɗaya rana mun gane ko duka shi ma ya lika kamar yadda Anas bin Malik ya she ya mayyanta she ya ya kai ba iya azumi wanda yake zan kima Annabi sallallahu alaihi wasallama hidima dan hidiman ma'aiki sallallahu alaihi Anas Annabi dan mai addu'a ya bashi tsawon shekaru masu albarka sai da ya shekara wajen 100 da wajen uku ko he da haka tunda ya rasu shekara ta 93 93 ka- bayan hijira shi kuma ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama a Zak Dizan alhaji da dizan in ka yi dispris 13 safet san santurwa ko dispris 73 93 kenan shekara 103 alal akal mun gane ko to da yamma da yamma yanta ba iya azumi to da yake Allah mai dukiya Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a Allah mishi arziki kuma Allah ya mishi yanzu shi me yake yi me shi ake amma na raƙumi sai ya kira ya kira mutane ya kira ayan rabbana atina a zo bi mun gane ko su zo su ci to ya sa ya sabke kenan ya nuna ma- su yi daga nan malamai suka dauko cewa to me yake da suna za a ka iya shiga ba dai ka yi shiga ba dai a wuce wurin in kana da hali ka gani yaron abin nan kai ma sai ka yi irin wanga to wannan shine a takaice yadda ake yadda ake ciyarwa sannan yanzu to wanda shi bai bai da- bai azumin bai yi azumin kun bai da abin ciyarwa to shi kuma wannan ciyarwa kuma za ta faɗi akan gare shi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha karkashin wanga babin malamai suka ce wanda bai da kun bai da abin ciyarwa shi kan kan shi ma yana buƙatar a ciyar da shi yana cikin in za a ciyarwa shi ma yana ciki to ta faɗi gare shi kamar yanda wanda ya zo yayi annabi sallallahu alaihi wasallam aka bada dabino annabi ya ce zai ciyar da iyalin shi alhali shi ne yana da kafara akan shi mun gane ko to wannan a takaice kenan yanzu mun gane wannan gaba ta biyu gaba ta uku gaba ta uku wa ake ma'azimin wannan ba sai kowa wannan ba bai bukata wani dogon wani dogon abin nan bai bukata dogon mi dogon bayani wa ake ma'azimin mun ga meye azumi wa ke azumi wa ake ma'azimi shine ko shine wanda ya sabkar da kutuba alaikum ko ba gaba kenan Allah subhanahu wataala shi da ya sabkar da azumin ya farlanta to shine za a nihi da azumin a tsarkake zuciyar a yi ikilasi ibadar ta cika sharaɗan da za a karɓe ta ta cika kuma shika-shikan da za a karɓe ta ibada tana da shishike guda uku na karɓa ba shika-shikan musulunci wannan guda biyar ɗazun ga mun ɗan tagowar mun gane ko kakku kawo su nan yanzu aka ɗauki ibada ƙwara guda gata ibada wata azumi azumi ko wata sarka duk wata ibada gata wadda za ka yi ita ake magana yanzu ita kankanta tana da tubale guda uku da ake so ka azata na harko shi ne kana son Allah ka ƙaunaci Allah da kake yi mabautan nan a yayin da kake bauta na biyu kina shi da wani mahabba na biyu shi ne abin da muke da suna alkhashiya mun gane ko ya zama cewa alku- akwai- akwai tsoron Allah a ciki mun gane ko da kankantar da alkhudu wa tazallul kankantar da kai humility and modesty ya zama gaban Allah triangle kai ba kowa ba mun gane ko don haka a cikin gangar jikinka huska ce ta hikomi tsada amma sai ka aza goshin nan ka yi sujida kana subhana rabbiyal a'ala wa bihamdihi kalkarshen ita ce position ita ce hai'a ta ƙarshe wadda ka nuna cewa kai bawa ne na Allah shi yasa ba a ma kowa ita in ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce da wani zaye meritanta da wani zai cancance ta da miji ne mace za ta ma to annabi ya ce to bai ce ai ba ba wanda cancanci a aza goshi ƙasa a yi mishi wannan sai Allah subhanahu ta'ala mun gane ko to wannan kakkantar da kan shi yasa kuma Allah tashi wulakanta mutum afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahada am man yamshi sawiyan in Allah ta shi kakkantar mutum ranar kiyama ta ta huskace za a sa za a sa mala'iku su jashi a wurga shi Allah mana tsari sannan kuma wanda ya shiga jahan wanda shiga jahannama dan kaso Allah kuma ya haramta mu jahannama ta ci ta ci wannan wurin sallan nan mun gane ko to shi ne wannan a takaice kenan sai abin nan al-raja al-khawf raja tubale na uku na ibada azumin gada zakai kana tsoron Allah kuma kana kwadayin rahamai daga rabasa da Allah ya aje a cikin shi wannan azaban da ganimar da Allah ya aje kana kwadayinta kuma kana tsoron azabar Allah kuma kana roƙon Allah ya kare ka ya zama kana cikin utqa'in nar wanda za a hida daga wuta a cikin wannan a cikin wannan a cikin wanga watan to ka gani wanga uku sai nan sai shuru dan shi kuma a karbe ta dole sai kai ikhlasi in kana azumi dan a ce kana yi ba ba ba mutun da ya wuni da yunwa banza kina sai abu nan sannan na biyu sai ya zama cewa mi yayi shi ne dan mi na farko akwai imanin na biyu ya yi ikilasi wa ma'umiru illali abdullah innama al'amalu binni binniyat sannan na uku ya yi shi yadda annabi sallallahu alaihi ya karanta gashi na malamai na ta wa'azi ana ta mahadarur ko ina yanzu kana bisa gadonka bisa salula kana ga ana ta turo maka ko da gidanka kake yau salularka tana ana ta turo maka karatuttuka daban-daban group daban-daban ana ta turo maka kenan ya ake wannan azumi kenan daga nan kaga sai mu tsallaka sai mu je wancan gaba ta hudun ta ya ake azumin tunda azumin sai ka sanya ake yin shi ya ake yin shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da za a yi shi yanzu sai mu shiga gaba ta hudu ta karatun mu ya ake azumin deja tun ga tarifin azumi menene azumi mun ga me azumin kamewa daga ci da sha da da kusantar iyali da rana da kamewa da duk wani lagawi lagawi ya sassan magana zancen banza da kuma duk wani aiki na banza duk wani abu wanda zai taba lahiyar azumin nan a kauce mishi tun daga fitowar alfijiri na biyu wanda ake sallah har ya zuwa haduwar rana tare da niyyar cewa ana ibada to sai annabi sallallahu alaihi ya nuna mana wasu ladubba wanda a cikin yin azumin ake bukatar su shine za su sa azumin ka yayi kusa ga irin yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi shi ne cin lokaci ba za a azumin nan ba sai an tabbatar da an ga wata mun gane ko sai an tabbatar da an ga wata ta hanyoyin da shari'a ta tabbatar da ganin wata kuma ganin watan nan an bada a yankin da kake a ƙarƙashin hukumar da kake in dai an bada a hukumance an ce an ga wata ba an ce sai ka ga wata ba ko sai unguwarku an ga wata mun gane ko a'a shari'a ta ce in an ga wata ba a ce kai ba a'a ka ji labarin an gani ko kai ka gani ko an ji labari in dai an tabbatar da an gani to a lokacin nan ne duk azumin da za a yi na ramadan kamin ake tabbatar da ganin wata ana cikin shakku da kirdado to wannan azumi ba sunan shi azumi ba shari'a ta hana shi kenan ka gani idan muna so dole sai mun kiyaye wannan kenan azumi na wara lokacin da aka tabbatar da an ga wata tunda duk inda mutum yake na karkashin hukuma sai dan tawaye da ya dauki makami irin wanga la'anannu Allah subhanahu wataala in suna shiryewa Allah shirye da su mun gane ko Allah shirye mana da su in suna shiryewa Allah yi mu sani to in ba dan tawayen da dauki makami ba kowa na karkashin hukuma ne kenan hukumar da kake karkashi a yanto in an tabbatar da an ga wata to za daga nan ne za a fara butun azumi kenan duk wani wanda zai tarben wata da aka shi azumin tarbe da wanda zai tarban wata da wanda zai ci gaban wata ko ya ci bayan nashi mun gane ko to duka wannan ba azumi bane to wannan shine a takaice ganin wata kuma shari'a ta tabbatar da shi ya ake gani ko dai ganin mutum guda ko ganin yanki a ƙasa yanki wanda suke da abin nan karce linar guda inda wata ke huduwa wuri guda ko kuma yanzu abinda ake ce a hukuncin da ya zo yanzu na cewa duk kowace ƙasa ta yi aiki da ganin watanta wanga su ne abubuwa guda uku biskan ganin wata ko dai a yarda da ganin wata don musulmi guda gani aka tabbatar da ganin shi to ya ishi musulmin duniya ko kuma duk yankunan da suke da karce linar guda matsali guda wanda suke ganin wata guda kama a ce afirka da luwes nan idan ya zama cewa abubuwanmu suna suna kamance shi da juna kenan in gari guda gani duka ganinmu ne ko kuma a'a sai aka ta kowace ƙasa ta yi aiki da ganinta sai in ta ci karo da wata ƙasa kuma sai su haɗu to lokaci yana tahowa ko ya kusa ya zo ga ya ja jiki to wannan shine ana buƙatar sahur a yi shi akwai albarka almala'iku na addu'a addu'a ana karba addu'a yin sahur ko da ruwa ne ka tayi ka sha ko da baka bukata abinda za ka ci wannan kenan kuma sahur kinnan a jinkirta shi ba a sahur a yi ta kwana a sahur ana ƙare shi lokaci kaɗan a lokacin sallah ne zai zo mun gane ko haka ana so a gaggauta shan ruwa da rana ta faɗi a gaggauta shan ruwa inda an tabbatar da rana ta faɗi to a sha ruwa ba a tsaya ba a cikin guda akwai kalandire goma wanga da nashi yar nashar ruwa wanga da wanga yanzu wannan le wannan logisel wanga na abun gashi eh le fizo order wanga da yanzu kowa rubuta nashi yake yi sai kaga cikin gida guda kowa da nashi wai shi Nigerian wanga yace da minti biyar wanga yace shidda takwas sai gani kowa na sharwa daban-daban mun gane ko da an sa wannan kenan to wannan abubuwan da za a kiyayewa na cikin ladubba wunin azumin a raya shi da zikiri yawan karatun qur'ani da duka wasu abubuwa na ibada dare hakan ga a raya shi shi kuma da salloli duka wangala dubba ne abubuwan da suke kewaye da azumi wanda ba su kenan dole sai an kula da wannan sannan sai wasu abubuwa da a gushe ma duk abin da zai zai walwale azumin na da ci da gangan ko sha da gangan ko kusantar iyali wanda zai kai har mutum ya kafara duka uwanga za a bina sai in ya zama da kuskure ne aka ce aka sha wannan kuma ba matsala bane annabi ya ce Allah ya ciyar da kai sha da kai mun gane ko sannan sai mu je to wanda yayi wanga duka wanga gabobin hudu na karatun da muka yi a gurguje to wace gara basa ce da ganimomin Allah ya aje mishi to suna da yawa kawai za mu ambato su ne shar na harko shi dai azumi Allah kaɗai ya salla da shi duk aikin da za ka yi azumi ya ce Allah ce nashi ne na biyu azumi yana karkare zunubai matuka aka gushe ma mayamayan zunubai na uku azumi azumi Allah subhanahu wataala yana bude kohoyin aljanna duka a rahe kohoyin wuta a liƙe a daure shedannu masu saron kai mun gane ko na aljannu azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mu cewa kariya ce daga wuta azumi yana kai mutum ya shiga aljanna ta wata kofa da ake ce ma rayyan azumi yana sa soyayya da dankon zumunci tsakanin musulmi da tattaimakekenewa da juna kuma da irin babin ladar da Allah bude azumi yana sa ayyukan nafila su samu ladar da hazza su kai ayyukan farilla in ba cikin watan azumi bane su kuma ayyukan farilla a ta lillinka su linkin ba linkin wanda Allah kaɗai ya san wani linkin ne mun gane ko azumi shine zai sa in muka dawo shine zai ce annabi sallallahu ce yana ceton mai yin shi da shi da alqur'ani zai ci mai shi a kiyama azumi ne duka ya tattaro wannan gara basoshin azumi ne annabi sallallahu ya ce duk wanda azumi ya shigo ramadan ya shigo ya hita bai yi abin da za a gafarta mishi ba Allah ya turmu zancin shi a ƙasa mun gane ko azumi shine abinda Allah subhanahu ta'ala ya koye ladar yace yadda azumi sai kire ne Allah kaɗai ne zai iya maka shaida kana azumi kana iya ka gewaya ka ci abinci ka zo nan ka ce kana azumi ba mai iya ce ma ba haka bane to Allah da yasa tsoron shi da haka Allah ce Allah kuma tattaqun tsoron Allah ne yake sa kai azumi to sai Allah ce kuma ladar ka bai gwada mu kowa yadda Allah kadai ke ganin kana azumin da gaske ko ba kai to kuma ladar yace shi kadai zai boye ma kanshi yi ya sanya zai baka kenan sekire ne tsakanin sekire da sekire ne to wannan shine kadan daga cikin garabo so shi wannan sannan azumin nan sai mu dawo fannin lahiya saboda akwai masu masu fakewa ai mun gani karkason mutane wanda zai karya ya ce bai da lahiya dan kashe azumi to azumin nan Allah subhanahu wataala ya sa shi ne yana da sanadaran ƙara lahiya akwai hadisin da ya zo su mutu su shi bai inganta ba hadisin amma a aikace a aikace ne azumi lahiyar jiki yake ƙarawa yana gina jiki wannan kuma malaman likitoci sun tabbatar da hakan da shi za mu rihewa ita ma garabasa ta karshe da zan bada Allah annabi mix malaman likitoci sun tabbatar mana irin cewa kai mai azumi duk azumin rana guda zai sa ganga jikinka ta samu abin da ake ce ma global blanc a cikin jini akwai abin da ake ce ma global rouge akwai global blanc akwai abin da suke ce ma plasma ko ina masu asibiti to a cikin jini wannan gulobilbilan wannan yan gulagulan jini amma warwaru to su ne ake ce ma gendarme dikor kamar suna kare garkuwa ce ga jikinka suke ba jikinka protection ga wasu kankanan culurta duk wani dan karamin ciwo wanda bai kai kawo ba su ne ke bige shi mun gane ko su ne ke yakin kankanin ciwuka to don kai azumin kwana guda sai likitoci suka ce zai sa jikinka ya samu protection ta kwana goma za ka samu wannan global blanking wanda za su tsare ma jiki tsawon kwana goma duk azumi guda yanzu kenan in ka yi azumi talatin za ka samu protection ta kwana ɗari uku talatin gida goma shi ne ɗari uku ko ai zero ne za mu kara ko ina masu mathematic bun gane ko talatin gida goma ɗari uku kenan in kai azumin ramadan jikinka zai samu gulobilbilan da za su tsare maka jiki tsawon kwana ɗari uku duk wanda ƙanƙanan ciwolowoci za su buge su to yanzu annabi sallallahu alaihi da hikima wanda mai abun ya bashi mun gane ko wanda yace kutiba alaikum siyamukin yanzu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo yace man sama ramadana summa atba'ahu sittan min shawwal kana kaman sama dahar wanda yayi azumin watan ramadana ya raka shi da wata da kwana shidda a cikin shawwal kamar yayi azumin shekara saboda duk aiki alhassanatu bi ashari amsalha duk aiki na kirki guda Allah na linka shi goma kuma a fannin lahiya duk azumi guda ya baka global bilan na kwana goma to yanzu ka samu kwana 300 shekara ta lissahin wata tana da kwana 360 turwa sassa sassa jiru kadandare dinar nawa ya rage maka ka samu kwanakin shekara kwana 60 ko to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai kwana shidda na azumi an kai yi su yanzu ka samu turwa san sason tujur de protection ka samu antivirus mun gane ko ka samu garkuwa ta shekara tip ta fannin lahiyarka sannan kuma ta fannin ladin azumin kuma allinka ma haka mun gane ko to kenan kaga wanda zai karya cewa bai iya azumi dabar da kuma rashin laya ta ƙarya kaga shi ya makan shi dama kaga Allah subhanahu wataala kenan kaga ya ya asarar wannan kenan kwana 360 mu rike kwanakin shekara su ne azumin Ramadan da shidda na Shawwal su ne kwanakin shekara 360 360 su ne adadin gaɓoɓin da ke cikin jikinka wanda Allah su wanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu salama minan minan nasi alaiha sadaqa alaihi sadaqa duk wata gaba duk wata articulation ta jikinka tana da sadaka da ta kamata kai yace in kai raka'a bi ta duha ka ba da sadaka ne gangar dan adam tana da gaba 360 kuma medicine anatomy ta nuna haka annabi ya hude tun sallallahu alaihi wasallam tun sisaccen cycle 7th 20th cycle medicine ta gano haka saboda shi Allah subhanahu wataala ne ya gaya mishi mun gane ko a Ramadan da sitta shawal 360 gabobin jikinka 360 to yanzu sai ka koma Qur'ani jan murihe da Qur'ani kitabuhu misku ko ha wala bi sufi kafihim 300 sinin wazadu tis'a ashabul kafi da suka yi shekara 3000 shekara 300 dumas shekara ɗari uku da shekara tara to daga nan ne bambancin lissahin kalanda ta wata da kalanda ta rana calendar gregorian da calendar solar da linear duk bayan shekara ɗari 'yan cycle akwai shekara uku da take hawa bambanci tsakanin lissahin wata da na da na rana a bisa kan ta huskar shekara kwana shidda biyar ke da biyar ke tsakani lissahi na rana shekara da da turuwa son sason sen jur ko kuma sason si jur shi kuma lissahin wata tana da turuwa son sason jur to wanga ɗoriye wazdadu tis'a ne can Allah subhanahu wataala ya baka daga nan ne wannan ake samu su kuma turuwa son sason sen ko sason sis da ake samu kalandar bature ko kalandar rana lokacin da fevrier in yayi 28 ko yayi 29 a na bisa kartil ko kuma a ne komin to a lokacin nan ne can ake samu wani bambancin kenan dan menene ishara biskan ka gani qur'ani da hadisan manzon Allah su ma shakundum ne kenan kaga duka wannan garaba sace Allah subhanahu wataala ya bamu wannan lissafi na shekara na na, na suratul kahf kenan kissar abinda za za za mu karkarewa Allah subhanahu wataala dan ya gwada mana mu'jizar shi daga gare shi ne komi wannan dan labarin da ni baku na lissafi waga kisa ta ashabul kahfi Allah subhanahu ta'ala sai ya dauki kalma 309 ya bada labarin abinda ya faru a cikin shekara 309 Allah sai ba da labarin cikin kalma 309 mun gane ko sai ka dauki Qur'an ka karanta daga labi walabi su ta harko har ya zuwa wanga ta karshe sai ka gani abinda zaka samu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta
جزاك الله خير
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بسن إلى يوم الدين أما بعد أنا مسلمين الله ساكن على الخير الله بيا مالك na gaya muku dama na ce mufakir kin ne amma dai ai magana da na faɗa kun ga katgo wannan in ba dan an dan taka mishi burki ba kamar mota ce in ka sanya mata primer da diesel da turajam kai ta tsurka mata kawai ta yara ta ta yi wala haka kuma yana ta hiya ne da fikir kin kwakwalo tana ja kuma ana minana ake ta ana comparison game da ababe na rayuwa da kuma na addini yawa musulmi wala irin wannan muhadara in an ce ka yi ta'aliki kai baka ma san ba ta ina ne zaka kama ta sama ne zaka kama ko ta ƙasa ko kuma ta gehe ka rasa wani kote ne zaka kama don saboda ko ina wurare ne wanda gashi nan di inda ka taɓa karin yunwa kanka amma dai ba a rasa ɗan faɗin wani abu wanda na tunatarwa ko ɗan jan hankali kaɗan yawa musulmi mala ya magana kan azumi azumi azumi game da ababe na kula da shi da kai ya samu tangarda in kuka lura daga an ce jinjirin wata jinjirin wata daga an ce jinjirin wata kenan dai wani wata ne dai sabo kuma duk lokacin da aka ce an dau azumi kenan kamar uwa ce ta aiho da sabo jariri ko ba haka ba dan Allah kana bukatan wannan jaririn a ce wani abu ya zo bugo shi nan wurin ko wani ƙara ko wani wani abu na tsoratarwa kenan duk wani abin da zai zo ya ji ma wannan jaririn rauni kokari ake ana nesantar da shi za ga hatta wani abu da zai zo wani ƙara fu wani wane ne ana ce jariri baya bukatar ire-ire wannan ko ba haka ba to yanda kasan jariri dan karami ana bukatan a kula da shi protection ta sama da ta ƙasa ta ko'ina ko ba haka ba to haka wannan azumin shi ma kamar jariri ne lokacin da ka ɗauke shi ya zamanto kana ta kula wani ababe da zai janyawa wannan azumin naka matsaloli in ma ya lalace gaba kiɗe ko in ma ladan ya ragu wannan ana bukatan wannan shi yasa za ku ga malam ya yi ta magana kan wannan ko manzo sallallahu ya yi ta maganganu duk mallam ya da'a qawla zur wal amal bi falaysa la haja min an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar maganganu na banza ba sani ya mai in ji doktor ko ba haka ba to duk wanda bai bar wannan ba Allah bai bukatan nan wanda bai bar maganganun banza ba da kareraki kana azumi amma kana ƙarya kana azumi kana eh, wasu ababe marasa kyau to duk wanda bai bar wannan ba Allah bai bukatan wai ya bar wani abincin shi ko wani abin shan shi ta haka mala ya biyo game da game da kallace-kallace da su wane ne duk wanda ya kamata a ce mutum ya nesanta kamar yadda mutum ya san jaririn wannan zai kula da shi haka azumin nan ya kula da shi mutum ya kama jiki malamai suna faɗa kamar ibn qayyim jawziya mutum yace yake magana in an ce azumi to kamar wani abu ne mutum zai sanya wa kanshi ya tsatsare ko ina da ko ina ba wani abu da zai zo same shi tunda kai yi asaran wannan ladan da garaba sosai da manzo salasa ya ba da labari da abinda malamai suke ta bayani akai mala ya yi magana game da azumi yana ba da wasu ababe masu muhimmanci daga cikin lahiya na taba zuwa wata ƙasa ecit nan makwabta wala da yake eh, yanayin kilima a ƙin wurin mu ba mu saba da shi ba da na je kullum rashin lahiya nake kullum daga an ce magariba ta gabato wallahi sai dai in gudu gida bai na iya rashin lahiya kawai fali sai Allah ya sanya na tuna wani abu kawai sai na fara azumi lan DJD wallahi da na fara azumi lan DJD ni ina ga nahi shekara ne bai wani rashin lahiya kai in na ce muku nahi shekara biyu wala sai dai in waɗa haka nan in ce muku in ƙi gaya muku haka nan don kai in je in yi ƙarya amma na fi shekara dai ban lahiya talau tun da na fara azumin nan kenan wannan wannan gulo bilbilan da malam ya faɗa kenan suna yi wa Allah taimaka kuma yan wa musulmi azumin nan a yi ƙoƙari a samu ababe na ƙarin lada kan mu bar fa larabawa nan da ake cewa aljanna aljanna wai sai dai kawai mu rika jire wai sai larabawa sun zo dun wasu ababe na lada in wani taimako ne buɗe baki wani wuri a larabawa gina masalataya a larabawa gina wuraren karatu larabawa amma Allah ba mu aljanna amin kai dan Allah yanzu wannan adalci ne muke wa kanmu tarjun nazata wala taslik masalikaha inna as-safinata la tajri ala al-yabsi yanzu ya za kana bukatan hanyar da zaka samu ka tahi haro banda kuma ka ce ta cikin ruwa zaka biyo kuma sai ka sai ka kama da jan fon dan Allah bato ya bi ta nan dan Allah kun taba ganin bato ya bi wannan guduron babu ba ta ba haka nan kenan dole sai ka ba hanyar yanzu kana son shiga aljanna amma sai dai kawai kana so wai ayyukan shiga aljanna wai sai laraba su zo su in an ce al'amuran buɗe baki ka diba ga yadda mutanen nan suke kokari su fitar da sefa malam su bada a zo a samu lada wanda duk in ka buɗe ɗan azumi ɗaya azumi baki yana da lada fa kana da lada irin kwatankwatan azumin nan da yi kadi ba azumi guda ɗaya ba ba ƙaramin lada ba ne ba don mazo salasan ya ce mazo Allah yana ce a saumuli wa ana ajizi bi azumi nawa ne ni ke sakanta shi dukkanin ayyuka za ga mala'iku su suke rubutawa amma azumi Allah kaɗai ne ya san irin ladan da yake kwasa dumbuza yanzu irin wannan ibada cewa da ko manzala bai san ba ladan da ake badawa salasala in ba dan wani abu da ga mishi ba irin wannan lada ce wai sai ka bari wai sai sai ba larabe wai ya zo wai ya rika yin ababe yana kwashe ladan yan garinku ko yan ungoku kuma kana da kuɗi suna nan a makudan kuɗaɗe suna nan an sa kwanta mainita da amana da bankoki a kina ya kamata mu kama jiki za a ga ababe wasu suna yanka shanu wane ne kaji Profesor Sabiu yana garba hafizahullah shekaran jiya wurin karatu yana gaya mana ya ce su suna misira suna etid amma dun umara a makka suke su in ka ga yadda ake kula mutum ya rika haɗa ka da Allah ka zo ka yi buɗe bakin wurin shi da Allah yake haɗa ka wallahi da Allah yake haɗa ka wai kuma wallahi buɗe baki ba irin wani buɗe baki ba fa irin namu na nan hana ku bayi fa buɗe baki ne lahiyayye domin ya san kima azumi shi yasa yake tanadi game da wanda zai zo buɗe baki a wurin shi ya mai tanadi mai kyau kan da Allah ana buɗe baki ko a buɗe baki kake ka san can wurin ka je kawai dan ababe ne zaka je ka sama amma can wurin kawai sai ka san ka buɗe baki to kan ina zaka tafi to can wurin to ina ga ya isa ya ya isa haka nan in ba haka ba sai ta zuba wa ni ma Allah ya sanya mana albarka Allah ya tatar da mu eh akwai ta nukuta guda daya na mance ta game da malamai musamman sahabbai malamai su yi magana game da mai shayarwa da mai kuma ciki wannan malamai su yi magana nan kuma malamai suna tafatawa kan wannan yanzu muka dauki fatawa na abdullahi bin abbas da abdullahi bin umar game da wanda suka ce mai shayarwa ko mai juna biyu sai dai su ciyar to waɗaya daga cikinsu wani ya ce ba za ta ciyar ba wani ko ya ce ba za ta rama ba daman ittifaki ne na kan ba sa rama amma wani ya ce za ta ciyar wani ya ce ba za ta ciyar ba to ku sani cewa mata ho masu juna biyu ba juna biyu a ajiye wannan na ƙarshe masu shayarwa yanzu ba akwai wannan ho tana nan akwai nan tana nan don kan mata ta ce wai ita wai shayarwa take wai ba za ta iya azumi ba wallahi ta ji tsoron Allah duk wanda ya bar azumi da gangam wallahi ya saba Allah da gangam ki zo ki aje azumi wai ke shayarwa kike yi wallahi kin saba Allah kuma in dan saboda juna biyu juna biyu ba ko da juna biyu bane wai mutum ba zai iya azumi wala inda kuɗi ne za a samu masa a ce ta yi azumi ga vemil vemil ko tarantumil tarantumil wala da gudu za ta yi azumi ba za ta yi ma zantar ta ce juna biyu ba ko kuma ta ce zantar sharuwa ka sa musu kuɗi ka gani Allah azumin su za ta yi normal ta za ta yi kai ga nan ma ga nan ma an ba shi dan sai a yi maleji yana sha to wayansu da suke taya wurin biki su bar yaro da nan wasu a gida za su bar shi yanzu da Allah azumi ne suke yi gida suke aje shi wasu taya wurin biki tun da sahi wallahi tana can in ka ganta ba za ka ce ma tana shayarwa amma su shi azumi ne wai sai ta ce wai ai shayarwa take yi wai ita ba za ta iya azumi ba wallahi ki ji tsoron Allah Allah ya damke ki Allah baban za ta ce la'allakum tattaquna dan haka wannan a gara bata wallahi za ki rasa ta kuma ki zo Allah yana ya damke ki Allah taimake mu kuma wannan bangaren mai juna biyu malamai suka ce ba kowane irin juna biyu bane wai kawai dan kin dauki juna biyu wai kawai ki ce wai ba za ki yi azumi ba sai an tabbatar likitoci kamar da malam ya bayani ya dan biyo ta zaman su ya dan shahi kansu likitocin dan in an in sun zo sai miki sheda ai ba za a Allah koye koye ba ba wa Allah nuku nuku dan shi Allah komi ne ba abin da yake koyuwa gare shi la yakhfa alai shay'un fil ardi wala fis sama ko ba haka ba Allah ya taimake mu hada ko ma andi wa billahi tawfiq subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمه الله وعليكم ورحمه الله اننا سبكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمه الله malamanmu tun daga doktor hafizahullah da sheikh shafi'i as-salafi sun gabatar mana da muhadara sun yi bayani wanda a ɗan takaitaccen lokaci tun daga doktor yadda ya wasa'a mana bayanai kuma bayanai masu gamsarwa fatanmu Allah subhanahu wata'ala ya karba ya sanya a cikin mizani abubuwan da suka bayyana mana gaskiya da akwai lokaci da siyama doktor lokacin ya mishi kaɗan saboda kun gani da aka zo wani waje kawai jero mana abubuwan ne yayi wa illa kowace nukuta tana buƙatar ya zamanto an tattauna ta an bayyano nasiyama doctor da yake zakulo mana kuma ya hada mana a zamanance da kuma bayanai da yawa za mu yi istifada da wannan fatan mu dai Allah subhanahu wataala ya karba Allah ya sa a cikin mizani ba bayani ba zan yi zan gabatar da wata sanarwa ce sai kuma dai zan danyi wata ishara kan magana ta buɗe baki da sheikh shafi'i yayi wallahi ya ƴan uwa misallan da ya bada wannan haka ne da wasu misallan mu mun yi mushahada kansu wasu kuma an ba mu labari irin yanda zaka gani malam ya ce sai larabawa kayi jiran balarabe ya zo wai shi yake neman lada shi yake neman aljanna kai kuma kana neman aljanna amma ta in cewa Allah ba mu aljanna ka ce amin wallahi ala inna sil'atallahi ghaliya aljannan nan ta Allah tsada gare ta ba haka ba kawai kawai zaka gani an shiga aljanna haka kawai Allah subhanahu wataala ya gayi mana ayoyi da yawa ma jarabta da aka ma mummunai Allah yana cewa muna tunanin haka zamu shiga aljanna sakaka abubuwan da ya zamanto ya samu wanda suka gabata bai same mu ba to barantana irin abubuwa wanda yanzu Allah subhanahu wataala ya hore mana ladan nan gashi nan burjik mutum nawa yake yake yin azumi a nan cikin garin Yamai bai da abun da zai bude baki wallahi bai da abun bude baki sai ya zo masallaci masallacin ma aka yi katari ba ababan da malam yace na can bane ba na wancan kotan ne inda yace ba can ba za ka to zaka ga a masallatai da namu bai wuce an kawo wani kunu wani horo horo wani abubuwa wanda dai gashi nan alhali kuma akwai wanda suke da wadata ya'yan uwa hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya ciyar da mai azumi ya ciyar da shi buɗe baki to Allah subhanahu wataala zai bashi ladan wannan mai azumin ba tare da an rage ma mai azumin ladan shi ba la'alla ya zamanto kai azumin da kai ma naka akwai tawaya amma dalilin ciyarwa da kai ka samu ladan azumi cikakke yanzu wanda ya zo ya yi azumin shi ya kullace ya killace kanshi a cikin gida bai yi ba wasu abubuwa wanda malam ya zano mana wanda suke bata ma mutum azumi ko suke rage ma ladan azumi ka zo kai kawai ka ciyar da shi kaga yana da azumin shi ka dauka ka ce ya samu katroben disney percent na lada kai kuma azumin ka da kai kan titi wannan ya huce kayi da shi wannan ta huce kayi ka kalle ta wannan yayi kaza yayi kaza alhali baka wuce ba abinda ka samu in ka samu wani 10% na ladan azumin in ma ya zamanto baka samu ba to kai dalilin ka ciyar da shi ka samu ladan azumi sukutun duk da naka ma muna fatan Allah ya karba to waye waye zaman to ya ci riba kai ka ci riba ba tare da an rage maka ba wallahi akwai irin kasashe na larabawa wanda wai ba wai ka zo bane ba zawwa za a kama ka da ƙarhi a kai ka ci abinci ka yi buɗe baki kuma a ajiye ma kuɗi a ce za a ringa biyan ka duk lokacin da ka zo ka yi buɗe baki akwai kuɗin da za a biya ka duk da ka zo ka yi buɗe baki an ajiye ma kuɗin da za a biya ka wai kuma ba kuɗi ba irin wannan namu ka zo ka ba mutum mil faranta taxi wanda kan yi ta gida ma bai san baka bashi a kuɗi na kirki kuɗi na kirki wasu kit kit za su yi na buɗe baki su huto titi masu hucewa suna hucewa a baka kit na buɗe baki a ciki akwai kuɗi to wannan muwa nan ne ai sai ka fasa sai ka fasa sa kudin nan ina shi to wallahi ya ƴan uwa kada mu yi wasa kada ka rena gwalgwadon abin da Allah ya baka gwalgwadon abin da Allah ya baka yi kokari ka yi rigai rigai ka ya faru kissoshi na magabata wanda suna zamna da ni da kai misali za a yi bude baki shi wai dan neman lada ga abin bude bakin an kawo amma na gaban shi da ya dauka zai yi bude baki ya bashi ya ba ma na kusan nashi sai ya amsa wai dai ya zamanto a nashi ne ya bashi yayi bude bakin ba a wancan ba ma to ka duba kaga hikima kowa dai ne ma yake yi mi ya samu lada to ya yan uwa wallahi mu yi kokari sannan kuma game da abin da ya shafi masu cewa suna basu da layiya doctor yayi bayani mai tsaho kuma ya mana nuni cewa wallahi Allah yana ganin mu Allah yana ganin mu Allah ya san halin kowa kuma wannan ibada da zakai wani daga Ramadan ya zo duka hankalin shi ya tashi wata guda ne duka kuma watan guda ayyaman ma'adudat ka duba ka gani yanda lokaci yake tafiya wata guda ne ka dukufa malai ya ce ka bada nan asali masu shayarwan ma da yawa wasu da nan in suke aiki amma in ramadan ya zo ya ringa fakewa shayarwa malamai suke cewa ka duba baya irin uwayenmu da kakanninmu wannan fatawoyin da bu san su ba ilimi bai yadu ba bai yadu ba lokacin su ya suke azumin su suke azumin su suke kuma ga sunan da rayu su suka aike mu azumin su suke yi amma yanzu zaka ga wanda la'alla ma juna biyun ko sati bai ba shikenan ko kuma kaza kaza an fara a juna biyu gare ta malam ji yake gani mana da a ce ana biya irin wannan bayanai ba a dakkaka ba ba a shiga ba aka gani wadda kat kat batta iyawa da zai zamanto mata babu wadda zata yi azumi a rayuwa saboda in ka raba mata waye zai rage su ne yara yara wanda suke bisu balaga ba wadda ta balaga in ba ta yi ba arme kenan wannan cikin period din ita ce za a ce batta shayarwa batta da juna biyu kenan ita ce za ta yi arme to duk masu arme wata tana shayarwa wata tana da juna biyu kenan in ka raba mata kaso uku sai ka samu kaso biyu da rabi wanda ba za su yi azumi ba yayan uwa mu ji tsoron Allah Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah subhanahu wataala ya karba mana wannan lajina da suke shirye irin wannan muhadarori Allah subhanahu wataala ya karfafe su Allah subhanahu wataala ya share kamu da mu da su a cikin lada darasi na gaba ko kuma muhadara ta gaba wadda take ta gobe ita ce wadda za ta gabata a masallacin tukur wanda yake lazare insha Allah tsakanin magariba da isha da ita ce kuma muhadara wadda take ta biyar insha Allah nan zamu dakata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين